da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka yammacin asabar daya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara dubu da arbaniya da arba'in da shida wanda kuma yi daidai da daya ga watan maris 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'ad bin jabal da ke nan unguwar abba ibrahim a garin damaturu fadar gwamnatin jihar yobe ba don komai ba sai don gudanar da karatun littafin allah mai tsarki alkur'ani tare da tafsirinsa cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan ramadana wanda kamar yadda aka saba ana gudanarwa a wannan masallaci mai albarka alaƙar watan ramadan da karatun alƙur'ani alaƙa ce wacce take tun asali wai masu magana suna cewa sanin asali mai sa kare ya ci alli domin kuwa shi ramadan ɗin watan alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shaharu ramadan alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن الله سبحانه وتعالى yace watan ramadana shine watan da Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani a cikin sa shiriya ne ga mutane sannan kuma bayyanawa ne da kuma rarrabewa dangane da abin da yake na tabata da kuma wanda yake daidai so Allah subhanahu wataala ya ambaci watan a matsayin watan da ya saukar da alkur'ani a ciki shi kuma alkur'ani dukkanin abin da ya alaka da shi to shi ne sama duk wani abu da ya danganci alkur'ani to sai kaga cewa shi ne sama a cikin jinsinsa da nau'insa shi yasa al'ummar da aka saukarwa a alkur'ani ita ce al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya allah ya kufanta ta allah rahma
كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نعم kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin al'umma wadda aka fitar a cikin mutane ko a ban kasa gaba daya to ba kuma watan ba ba al'ummar ba daren da aka saukar da alqur'ani ya fi kowanne dare a cikin alqur'ani a cikin dararen duniya gaba daya Allah yake inna anzalnahu fi lailatul qadr wani sunan naka wa ma أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أول وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة
ya take
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين da ake a cikinta فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين to wannan shi ne daren da aka saukar da alkur'ani ya fi dukkanin darare wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da lailatul mubaraka wani wajen ya kira shi da lailatul qadri daidai yake da ya fi alkhairi sama da watanni dubu sama da watanni dubu wanda wannan ba komai ne nuna maka ba illa muhimmancin alkur'ani hatta wuraren da aka saukar da alkur'ani an saukar da alkur'ani tsawon shekara 23 goma sha uku a madina a makka shekara goma a cikin a madina to waɗannan wuraren duk duniya babu wani waje da ya kai su daraja shi yasa ko sallah kai a makka a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da da a masallacin ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake madina ake rufan yaladan a ninka ki a kuma ninkawa dukkan ninka wannan yana da alaka da ne da falalar sauke alqur'ani to haka kuma shi kansa wanda aka saukarwa alqur'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba gwani dan abdullahi farin jakada babu kamar sa babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi kamar sa a cikin al'umma gaba daya Allah subhanahu wata'ala a cikin jinsin halittu duka ya fi da dan adam wala kan karramna bani adama wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا to wannan fifikon na bin adama kenan ƴaƴan annabi adam gaba ɗayan su ne suka fi a cikin sauran halittu da Allah subhanahu wata'ala to a cikin su kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya fifita wasu daga cikin bayinsa ya karrama su da matsayi na annabta ya ambaci cewa ya ba su annabta wasu ya ba da labarin su wasu kuma bai ba da labarin su ba wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl ورسلا قد قصصناهم عليه من قبل ومن من قبل ومن ومنهم لم نقص ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما a cikin annabawa akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani akwai wanda labarin ma ba a bayar da shi a kansu ba saboda yawan su to amma dai a dunkula annabawan su ne mafifita a cikin al'umma to kuma idan ka dawo a cikin su din sai aka ware wasu aka ware wasu sai aka ambace su saboda matsayinsu an ambaci guda 25 a cikin alkur'ani wa tilka hujjatuna وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه na'am نرفع درجات من نشاء Mm.
إن ربك حكيم عليم wa habna lahu ishaqa ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا Mm.
ونوحا هدينا من قبل Mm.
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد وكذلك نجزي المحسنين مم.
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس نعم كل من الصالحين نعم.
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا مم.
وكلا فضلنا على العالمين nan muna da guda goma sha takwas Allah rama saura bakwai Allah rama saura guda bakwai akwai wa ila madiyana وإلى مدين أخاهم شعيبا wa ila samuda وإلى ثمود أخاهم صالحا wa ila adi وإلى عاد أخاهم هودا ولقد وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وعلم آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة مم.
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء مم.
إن كنتم to صادقين banda waɗannan guda ashirin da biyar ɗin sai aka ware wasu na musamman aiki aka ware su su biyar su ne ulul azmi min ar-rusuli Allah لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه Mm.
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى مم.
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مم.
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه مم.
الله يجتبي إليه من يشاء مم.
ويهدي إليه من يريد to a cikin waɗannan BIP guda biyar sai aka cire kuma BIP the most BIP among the BIP shi ne sallallahu alaihi wa sallam aka ambace shi a wurare guda hudu a cikin alqur'ani ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله Mm.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين مم.
وكان الله بكل شيء عليما توصيف إيه؟
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل نعم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم Mm.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله.
وسيجزي الله الشاكرين متفق محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد مم.
وهو الحق من ربهم مم.
كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم barakallahu fikum to dan haka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkanin wannan matakan da muka tantance sai ya zama shine sayyidu waladi adama wala fakara inji annabi sallallahu alaihi wa sallam to kuma shi aka saukarwa alqur'ani to ya kasance a cikin watan ramadana yana yawan da karanta alqur'ani musamman lokacin da mala'ika jibril yake zuwa suna mudarasa tare da shi don haka shi alkur'ani alaƙarsa ga watan ramadan alaƙa ce ɗamfararriya wannan ya sanya magabata da dama suke yawaita karanta shi suke yawaita tilawarsa ake yawan mudarasarsa domin amfanar da al'umma da darussa da suke kunshe a cikinsa hakika watan ramadan wata kaka ce wata garaɓasa ce ta aikin lada da ba kowa yake samun damar ya same ta ba idan muka duba hagu da dama akwai da dama daga cikin yan uwa da muke irin wannan tafsiri da su a shekarun baya wasu ba rama mun yi tafsirin da su amma bana ba sa nan Allah ya karbe su a wannan gabar kamar kowace shekara nake tunawa da dan uwa Malam Ibrahim Muhammad Damatu Allah ya ci kansa da rahama wanda kamar shekaru biyar da suka wuce yayi karatunsa na Ramadanan karshe a wannan masallaci a kuma wannan majalisi yau Allah ya kaddara babu shi kuma ana ci gaba da karatu dan haka ni da kai da muka samu wannan damar ba mu sani ba watakila ko tainuwar mu ta karshe ce a Ramadana ba mamaki wannan shine ramadanin mu na ƙarshe dan haka kaga kenan bai kamata mu yi wasa da irin wannan damar ba akwai dan uwa wanda kwana kwanan nan har ya mu waya ya ce saura fa an kusa fara haduwa a dattijo alhaji sani mai kalanda wanda yake zaune a unguwar nasarawa allah ya ji kansa da rahama bai fi wata ɗaya ba ya rasu duk shekara yana gaba gaba a nan da dama nakan buga misali da shi idan an zo magana akan dattawa nakan buga misali da shi saboda kafar ya dan rike saboda shekaru sun tafi yau Allah ya kaddara Ramadan din da muke yi ya wajen da yake halartar karatu babu shi dan haka ba karamar dama bace idan ka samu kanka a cikin waɗanda suke azantar wa azantar wannan wata mai albarka na Ramadan domin watakila ya kasance Ramadanin ka ne na karshe dan haka ma Allah subhanahu wata'ala yayi ishara da cewa waɗannan kwanakin wasu ayyaman ma'adudat ne ayyaman ma'adudat kwanaki ne kididdigaggu wanda wannan ishara ce ta ɓangarori guda biyu na farko tana nuni da cewa kwanakin suna da saurin wucewa kamar yau ne aka fara za ku ga ba za a jima ba ga mai kwana za a zo ana ban kwana da shi ana lissafin saura kwanaki ya kare a hakan kuma zai zo ya wuce wanda wannan ishara farko kenan ishara ta biyu na ayyaman ma'adudat shine muhimmancin waɗannan kwanakin duk da wata ne sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara da shi akan cewa menene kwanaki ne wasu kwanaki ne guda 29 ko kuma kwanaki ne guda 30 waɗanda mai dabara kaɗai shi yake amfanuwa da su masu sanin kididdiga sukan yi ta'a- sukan yi ta'alilin cewa idan aka baka adadi a mafi kankantarsa wannan ya fi baka dama ka kimanta shi sosai sama da a baka shi a wanda yake a dunkule da wata ɗaya da kwana talatin ɗaya ne amma wanda ya fi yawa da a ce maka wata ɗaya za ka yi da kuma a ce kwana talatin za ka yi na kwana talatin ko to da a ce kuma kwana talatin za ka yi da kuma a ce awa ɗari bakwai da ashirin za ka yi awa ɗari bakwai da ashirin to kuma da a ce awa ɗari bakwai da ashirin za ka yi da a ce za ka yi minti dubu wani lissafa to adadin mintunan ramadan a ce a lissafa maka su sun kai miliyan nawa sun kai miliyan nawa na'am da yawa a abu zai kai miliyan ba malam yana daga cikin abin da muke ta magana a kai muna kallala adadi abin da yake da alaka da adadi idan mun saba da shi a naira yana da yawa amma idan ka mayar da shi a littafi na kwana ko na mutane yana da yawa sosai domin yanzu samun wanda ya kwana miliyan ɗaya a duniya mustahil ne mustahil ne abu ne da ba zai yiwu ba dan kana sai 2027 annabi isa dan maryam sai 2777 annabi isa dan maryam zai yi kwana miliyan ɗaya ba ma kwana miliyan ɗaya ba hatta awa miliyan ɗaya yanzu a najeriya da muke rayuwa tsiraru ne suka yi awa miliyan ɗaya don sa'annin su sardauna ne inda suna raye suka ba wa balewa su ne suka yi kwana miliyan ɗaya ina suke su suka yi awa miliyan ɗaya abuwa a ina za a same su so don haka yanzu duk dattawan da kuke gani a nan babu wani dattijo da ya yi kwana dubu talatin ma kwana dubu talatin a nan ba ma maganar dubu ɗari ko dubu talatin ma ba wani dattijan da yi saboda ban hanji ne shekara ta ɗari ba daga yan saba'una sai yan tamanuna Allah ya ƙara albarka a rayuwarsu su don haka ishara na cewa ayyaman ma'adudat ishara ce na muhimmantar da lokacin da mafi kankanta ko kuma da ƙananan ɓangarensa don haka ka gane cewa kwanaki ne waɗanda suke ƙididdigaggu to kuma awowi ne ƙididdigaggu to kuma mintuna ne ƙididdigaggu idan za ka iya accountability ka na kwanakin ramadan ka dinga yin sa da mafi kankantar lokaci in za ka yi duk wani minti ɗaya na cikin watan ramadan ka tabbatar cewa ya yi counting ka tabbatar cewa ka san yaya ka amfani da shi dan yin haka shine zai baka damar ba za ka farna tashi ba ta hanyar da ya kamata ba haka shi zai ba ka dama ka amfani da shi ka yi abubuwan da ya kamata a cikinsa haka nan daga cikin abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya alakanta wata ramadana da su akwai addu'a shi yasa bayan ya yi umarni ya yi Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a yi azumi ya kuma yi bayanin watan da ya saukar da azumin sai wani sai wata ishara wanda malamai suka ce akwai alaka a ciki bayan ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون to wannan hukunce hukuncen kenan bayan nan sai ne وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara da cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun lallai idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce musu a kusa nake ina kuma amsa addu'ar masu masu addu'a mutukar sun yi wannan addu'ar sharadin kawai su amsa wa ubangiji subhanahu wata'ala su imani da shi na hakika lallai Allah subhanahu wata'ala zai amsa malamai suka ce wannan alaƙar tana ishara ne na cewa akwai muhimmanci yin addu'a a cikin watan Ramadan domin kaka ce ta amsa addu'o'i akwai lokuta masu tarin yawa na amsa addu'o'i a cikin wannan ramadan wanda ladabi ne daga cikin ladubban addu'a ka tanadi ko ka yi kirdadan lokacin amsa addu'a dan ka yi addu'arka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya amsa maka to a cikin wata ramadana akwai lokuta masu muhimmanci na amsa addu'a lokacin da kake matsayin azumi lokacin buɗe baki lokacin shan ruwa da kuma kaka ta ƙarshen sa goma ƙarshe wanda waɗannan wasu wasu lokuta ne waɗanda suke na musamman musamman kuma abin da yake da alaƙa da daren lailatul qadr Allah kai mana gaji a cikin sa to yana daga cikin darasi da ya kamata mu fahimta dangane da addu'a shine tun daga yanzu mu sani cewa in za mu yi addu'a ya halatta mu roki bukatunmu na duniya kamar yadda ake buƙatar mu nemi buƙatunmu na lahira domin Allah subhanahu wata'ala shine mai biyan su gaba daya amma kuma yana daga cikin rashin sanya abu inda ya kamata misprioritization ka fifita neman duniya akan neman lahira wanda wannan yana daga cikin kuskuren yawanci addu'o'inmu kowa da bukatunsa ya tara sai ramadana ya zo kowa da bukatunsa ya tara sai lokacin goma karshe ta zo kowa da bukatunsa ya tara sai an shiga itikafi wani ya shiga itikafi ne kawai don ya roki Allah ya sa baban da ya yadda da wacce yake so ya aura haba malam kawai wannan kadai ko ya shiga itikafi saboda yana so ya fita daga lebo market ko ya shiga itikafi saboda wani matsayi da yake nema to lallai ba laifi ba ne ka nemi bukatar ka ta duniya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda gare shi kadai ake bukata kuma ya ce a roƙa ɗin idan ta alaka ibadi an nufa inni kari wal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashkurun to amma ka sani duniyar ba ta cancanci kai prioritizing ɗinta ba ka fara gabatar da bukatun lahira su ne a ala ka nemi gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi yayi maka rahama ka nemi ya ‘yanta ka daga cikin waɗanda suke tusanta su shiga wuta wannan idan ka samu wannan ka samu dukkanin alkhairan da kake bukata na duniya da lahira bukatar duniya ka samu baka samu ba duniyar ma nawa take gaba daya wa ma mata'ul hayatid duniya وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل jin daɗin duniya idan ka kwatanta shi da lahira ɗan ƙanƙani ne su don haka bal tuɓirun alhayata duniya بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى duk da muna fifita duniya muna ɗaukar ta ita ce gaba gaba ba ma kuma sani lahira ita ce mafi wanzuwa kuma ita ce mafi alkhairi don haka mu fifita neman bukatunmu na lahira da neman dacen lahira sama da bukatun duniya ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta can bakin boda suratul qasas dab da karshen shafi
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين a dauko daga baya wabtaji fi ma ataka Allah وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah subhanahu wa ta'ala ce wabtaji fi ma ataka Allah daral akhirah ka nema daga abin da Allah ya baka gidan lahira wala tansa nasibaka min duniya kada ka manta da rabonka na gidan duniya kaga kenan wace ce a gaba duniya ko lahira lahira amma ita duniya kada ka manta da ita ne idan ka zo roƙon Allah subhanahu wata'ala ka ce lahira lahira lahira lahira Allah aljanna aljanna ya Allah tsira daga wuta tsira daga wuta ya Allah aljanna ya Allah filin alkiyama ya Allah tsallake sirati in ka gama za ka tashi to Allah wannan kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka yassare mana kawai sai ka tafi wala san salafi ba da duniya kada ka manta da shi ne an gane ko domin ne fituhur rayuwar ita duniya gidan neman lahira ce gidan nema ne don haka ɗana ta ake yi morewa fantamawa kolewa sai a ina sai a lahira sai a aljanna don haka ka sanya bukatunka na lahira su zama su ne a gaba amma kada ka manta da bukatunka na duniya ina fata mun gane Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'inmu da dukkanin bukatunmu a waɗannan a wannan kwanaki masu albarka abu na ƙarshe da zan yi ishara a kai kafin mu shiga cikin surar da za mu fara karatu a ciki shine abin da yake da alaƙa da infaki ciyar da dukiya fi sabilillahi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi a matsayin wani jigo ne na kyawawan halaye a cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ya fi kowa aikata wannan aikin kasancewarsa qudwatul mutasalliqina wan namudajul a'la lil muttaqina shi yasa ya zo a hadisin ingantacce hadisin imamu bukari da muslim kana ajwadan nasi annabi sallallahu alaihi ya fi kowa kyauta to amma cutar tasa tana karuwa a cikin watan ramadan wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan ya fi komai ya fi kowanne lokaci yin kyauta idan watan ramadana ya riga ya shigo duk da yake infaki din ma'ana ciyar da dukiya fi sabilillahi da ma'anar kyauta da ma'anar sadaka da ma'anar taimako da ma'anar tallafi dukkanin su waɗannan da ma'anar zakka dukkanin su waɗannan kyawawan halaye ne da Allah subhanahu wa ta'ala yi umarni da su a cikin alqur'ani a kowane lokaci za mu samu wannan a wurare da dama a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ayyukan fati suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
وكم كان ربنا أخير أوتا. كما أيها الذين آمنوا، أوتا تكتب كنا ربا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم ولستم بآخذيه إلا أن تغلبوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ما شاء الله بارك الله فيكم شان كما سي الله سبحانه وتعالى يا باب practical example na yadda bambancin wanda yake ciyar da dukiyarsa da wanda baya ciyarwa da kuma yadda ake rufan yaladan masalin da zai yake kuna ba
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi Allah subhanahu wata'ala sai buga mana misali kamar kwaya ce a dasa sako guda ɗaya ta fitar da zangarniya guda bakwai kowace ɗaya ta fitar da ƙwayoyi guda ɗari kaga an samu kusa ɗaya ce amma ta haifar da ne ɗari bakwai wannan shine falalar wanda yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi masu rowa ba ولا يحسبن الذين يبخلون ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ranar tashin alkiyama فيضررون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير ha antum haula'i
أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم na'am Allah subhanahu wata'ala ya ishara da cewa waɗanda suke yin ruwa ba ta ciyar da dukiyar su fi sabilillah kada su dauka wata farar dabara suke wa kansu lallai bakar dabara suke wa kansu kuma ba dabara ba ce yin ruwa din domin idan ka ciyar wa ma an fakkin min shay'in وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ba dabara ba ce domin abin da kuka ciyar na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala shi yake mai gurbi kuma shi ne mafi alkhairin waɗanda suke arzikawa domin shi ne arzaku bil quwwatil matin sai malamai suka ce a cikin alqur'ani da wahala ka ga wani bigire da ake ambatan mutanen kirki da siffofinsu a cikin siffofin aka ambaci ɗaya biyu uku kafin aje na hudu sai kaga cewa an yi ishara da cewa suna cikin da dukiyarsu fi sabilillah mu fara alif lam mim
ألف لام ميم.
ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هو عليه المتقون الذين يؤمنون بالغيب وال- ويقيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مقالة فليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال نعم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزك- وأتى وآتى الزكاة وأمر والمؤمنون بأمر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون waɗannan su ne almuttaquna daga cikin siffofin su bayan siffofin imani ya kace wa atan mala sai da suka kasance masu ba da dukiya su fi sabilillah a cikin suratu ali imran da yayi bayanin almuttaquna yace wasari'u ila maghfiratin وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض Mm.
أعدت للمتقين Suwa ne ne الذين ينفقون في السراء والضراء وحين والكاظمين.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ta zo wajen والله siffar ta farko يحب المحسنين siffar ta farko Allah subhanahu wa ta'ala yace su ne alladina yunfiquna masu ciyar da dukiyarsu fi sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas cikin suratul anfal ala ramma baka dai gaji ba innamal mu'minuna alladina إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا وإذا وجلت تليت عليهم- وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مم.
وعلى ربهم يتوكلون suwa ne ne الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم su ينفقون ne alladina yuqimuna as-salata أولئك هم المؤمنون حقا مم.
لهم مغفرة ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حتى وأن سوني المؤمنين حقيقة فتكشير سفوفين سوني يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا إنفاقي دا صلى قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مم.
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون نوي ne na infaki والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم رأي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية أولئك يدرؤون بالحسنة السيئة وأولئك لهم عقبى الدار waɗannan daga cikin siffofinsu su ne wa yunfiqu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sai mu rufe da suratul furqan wa ibadur وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما sannan والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allah subhanahu wa ta'ala cikin siffofin ibadur rahman bayan Allah mai rahama daga cikin siffofin su walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama ba ta ruwa ba ta almubazzaranci wa kana baina dhalika qawama sun kasance tsakatsaki ne ba marowata bane ba masu almubazzaranci bane ayoyi ba su kididdigwa suna wahalar kididdigwa na alqur'ani da suke bayani akan muhimmancin infaqi haka nan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan infaqi a koyaushe kenan to kuma yana ƙara ƙarfi wajabcinsa da muhimmancinsa yakan karfafa idan watan ramadana ya zo kamar yadda ya zo a wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ajwadan nas abun lura a nan shine ka yi ƙoƙari kai ma ka ƙara infaƙinka a watan ramadan sannan kuma mu gyara kuskuren da muke da shi na cewa idan an yi maganar taimako ko tallafi ko ciyar da dukiya fi sabilillahi ko yin sadaka ko infaki sai mu ɗauka da masu kuɗi ake waye gaya maka har da kai a ciki kai ba ka san aljannar ka'idar shi ne kowa yana yin daidai gwargwadon yadda yake da yin fi zo sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah daidai gwargwadon abin da kake da shi daidai gwargwadon abin da za ka yi dan haka ka yi kokari ka amfana da falalar ladan ciyarwa a lokacin azumi musamman kuma ciyar da wanda yake da azumi wanda yayi azumi wanda akwai mabukata masu tarin yawa ka yi kokarin jirgin gwargwadon abin da za ka iya yi in ɗaya za ka iya yi wa kai in biyu za ka iya yi kai in uku za ka yi kai in kai uku wani goma ne karfi ka sai ya yi goma wani sai ya yi guda ɗari a kullum wani sai ya yi guda ɗari a kullum wanda wannan yana da matuƙar muhimmanci mu kula mu gane cewa ba da wasu ake magana ba idan ana ha antum ha'ula idan haddan wa antum haddan allazina yunfiquna dukkan yin tahassan in dai kana so ka samu wannan rabauta Allah ka datar da mu Allah ka sanya mu cikin bayin da suke samun dace na rahama da gafara da kuma yantawa daga wuta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka karatun wannan shekarar insha Allah zai shiga cikin suratul Isra kamar yadda dukkanin shekara ba waje ne muke tafiya ba duba da yanayin yadda karatun yake tafiya bara Allah ya kaddara Allah bai kaddara zan yi tafsiri a nan ba kusan ma ban yi tafsiri ba ina wani program ba na gari so bana insha Allah za mu yi karatu a cikin suratul Isra amma ta yassara abin da ya zuwa gaba wanda suratul Isra ita ce sura ta goma sha bakwai cikin jerin gwanin surorin Alƙur'ani daga sama zuwa ƙasa kuma sura ce wacce take makkiya banda wasu tsiraru daga cikin ayoyinta musamman ayoyin wasayar ashir wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wanda suke magana akan ta shari'at da wasu tsirarun ayoyi da aka yi sabani akan kusan dukkaninta ta sauka a makka ne babban mawdu'in wannan sura suratul isra shine tabbatar da asalin aqida kamar yadda sauran surorin makka suke kuma ta zo ne don ƙara tabbatar da annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta sauka munasabar ta daidai lokacin da al'amura suka yi tsanani da annabi sallallahu alaihi wa sallam a makka da sahabbansa kusan dab da za a yi hijira dab da za a yi hijira zuwa madina to a wannan lokacin ne ubangiji subhanahu wata'ala ya yi isra'i da mi'raji da manzansa sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma aka saukar da wannan sura surar ta kunshi bayanai akan na dubba na zamantakewa na mutane a tsakankaninsu da kuma mutan al'umma a cikin ta gaba ɗaya a cikin al'umma musamman abin da yake da alaka da waɗannan wasiyoyi guda goma wanda suka zo a cikin wannan sura sannan kistar annabi Musa da banu Isra'ila ta zo haka nan kistar annabi Ibadan da Iblis an yi ishara gare ta a takaice a cikin wannan sura sai kuma bayanin mu'ujizar alqur'ani da kuma matsayar mutane akan alqur'ani tsakanin wanda suke gaskata shi su imani da shi da kuma wanda suke kafircewa su kuma karyata abin da ya zo da shi sai kuma raddi akan kafirai dangane da zarge-zarge da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam karshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rufe surar da tabbatar da hakikanin alqur'ani cewa wa bil haqqi anzalahu wa bil haqqi nazal Allah subhanahu wa ta'ala ya ya saukar da shi da gaskiya kuma ya sauka da gaskiya din domin sako ne na gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura da subhanallazi asra bismillah ala rabbi bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Allah subhanahu wa ta'ala yake subhanan ladhi asra sarki ya tabbata ga wanda ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala asra bi abdihi wanda yayi isra'i yayi tafiyar dare da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min al-masjid al-haram daga masallaci ne alfarma na Makka ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci wanda yake mai nisa mai daraja masallacin Baitul Maqdis alladhi barakna hawlahu wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a kewayensa da kuma daura da shi linuriyahu min ayatina domin Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin ayoyinsa innahu lalle shi Allah huwa samiul basir shine mai ji albasiru mai kuma gani da dukkanin abin da bayi suke aikatawa wannan aya wannan sura ubangiji subhanahu wata'ala ya bude ta da subhana wanda yake wannan ɗaya daga cikin salo ne da Allah subhanahu wata'ala yake bude surorin alqur'ani akwai salo daban-daban da Allah subhanahu wata'ala yake amfani da su wajen bude surorin alqur'ani wani lokacin a yi amfani da alhuruf muqatta'a kuraman bakake na alqur'ani idan an ce kurman baki kun san kurman baki ala rama babu misali kuma baki to wannan kurman baki ne harafi ɗaya kenan sai aka fara da qaf akwai kuraman baki masu harufa biyu
صاد masu harufa biyu Mm, aha طه
yasin ياسين hani حميم akwai kuraman bakake masu harufa uku طاسين ميم alif lam ألف لام را Mm.
ألف لام ميم to akwai masu harufa hudu
ألف لام ميم صاد Mm.
ألف لام ميم را to sai masu harufa biyar كاف ها يا عين
su صاد biyu ne saura ɗaya حميم
Mm. ka ji ɗan gari Allah ya to wani lokacin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya buɗe surorin alqur'ani da umarni a umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi wani abu daga ciki
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين wannan ta ta fara da nidadi ne sannan sai umarni zo kul huwallahu ahad قل هو الله أحد Aha.
قل أعوذ برب الفلق Mm.
قل يا أيها الكافرون Mm.
قل أوحي إلي أنه استمع أنه استمع نفر من الجن Mm.
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا wasu surorin Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe su da godiya ya fara da godiya ta tabbata da shi alhamdulillah الحمد لله الذي له ما في السماوات وما له ما في السماوات والأرض وما في الأرض ولا وما في الأرض وله طبعا.
الحمد في الآخرة مم.
وهو الحكيم الخبير الحمد الحمد لله فاطر السماوات والأرض مم.
جاعل الملائكة رسلا مم.
أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مم.
يزيد في الخلق ما يشاء مم.
إن الله على كل شيء قدير مهم.
الحمد لله الذي أنزل على كتاب.
عبده الكتاب مم.
ولم يجعل له عوجا saura biyu الحمد لله الذي له ما خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض مم.
وجعل الظلمات والنور مم.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sai ta karshe ta farko الحمد لله رب العالمين barakallahu fiku wani lokacin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kan buɗe surorin alqur'ani da rantsuwa alƙasam sai ubangiji yayi rantsuwa la لا أقسم بيوم القيامة والفجر والفجر وليال عشر والضحى والضحى مم.
والليل إذا سجى wani lokacin ubangiji subhanahu wata'ala yakan yi ambato ya yayi ambato wannan ambaton ba sai suka ce kala uku ne akwai kira na gama garin al'umma gaba ɗaya duniya ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اتقوا ربكم مم.
إن زلزلة الساعة شيء عظيم ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اتقوا ربكم dangane الذي galaka kuma masu والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي يا خلقكم
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Mm.
إن الله كان عليكم رقيبا to sai ambato na musamman na bayin Allah na musamman ya ayyuhan ladina amanu يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود Mm.
يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا لا
La- لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مم.
واتقوا الله مم.
إن الله سميع عليم to sai gida na musamman ga mai gida o ga kwata-kwata يا annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أيها النبي اتق الله Mm.
والمنافقين مم.
إن الله كان عليما حكيما أعذاب يا أيها أيها النبي إذا طلقتم النساء مم.
فطلقوهن لعدتهن وأحصن عدة النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك مم.
تبتغي مرضات أزواجك مم.
والله غفور رحيم wani lokacin ubangiji subhanahu wata'ala yana buɗe surorin alqur'ani da tasbihi wannan tasbihi wani lokacin ya zo a siga ta wanda ya wuce abin da ya wuce sabbaha سبح لله ما في السماوات والأرض مم.
وهو العزيز الحكيم wani lokacin ya zo siga ta mubari abin da ke faruwa yanzu ya sabbaha.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز to الحكيم wani lokaci sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo shi a siga ta umarni a yi tasbihi
يسبح سبح اسم ما شاء الله.
ربك الأعلى نعم.
الذي خلق فسوى نعم.
والذي قدر فهدى to wani lokacin sai tasbihin ya zo a matsayin masgari wanda wannan shine na wannan sura ta Isra subhanallahi
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام Hmm.
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Hmm.
إلى المسجد الذي باركنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير masha Allah to wannan ita ce iftitahiyya ta wannan sura da Allah subhanahu wata'ala ya bude ta da masdarin tasbihi kamar yadda muka yi ishara akan sauran salo daban-daban da alkur'ani ke amfani da shi hadisai da dama sama da guda ashirin sun zo akan isra'i da mi'raji isra'i shine tafiyar dare wacce aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga masjidil al-masjidil haram zuwa al-masjidil aqsa to daga nan sai kuma mi'raj daga nan aka yi sama da shi ya je sama ta daya ya je ta biyu ya je ta uku ya je ta hudu ya je ta biyar ya je ta shida ya je ta bakwai ya je as-sidratul muntaha ya kuma je aka ba shi sallah ya kuma dawo dukkaninsu a cikin dare guda daya wanda insha Allah a darasin mu na gaba za mu yi a za mu karanto wasu daga cikin waɗannan hadisai sannan mu dora a cikin tafsirin wannan sura duba da yanayin lokacin insha Allah nan za mu tsaya abinda muka karanta na daidai Allah ta sa tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala rama alaihi da addu'a
اللهم اهدنا فيمن إنه لا يذل من وهدي ولا يعز من عليه تباركت ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا واجعلنا من غلقاء هذا الشهر الكريم